أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a yau laraba idan muka saba da wata karatun mu alizafi na min hajji muslim kuma wani darasin mu na 28 muna bayani dangane da mumini imani da yadda akwai ran tashin kiyama don daɗin lahira ko kuma mun karanta da da malin ya kawo na ayoyi za mu tada kan hujja ta biyu da malin ya kawo suka tabbatar cewa lalle lalle ku tashin kiyama a babban ranar lahira ke yace ikibaru sallallahu alaihi wa sallam fi qawli na daga cikin abin da tabbatar maka ku tashin kiyama shine ne iya cewa la taqumu sa'atu hatta yamurru rajul bi qabri rajuli fayaqulu ya laitani kuntu makanahu al hadith lallai ke cewa tashin alkiyama ba zai zo ba har sai wani mutum dan adam ya wuce ta cikin makabarta ko kabari mutum zai bi cikin kabari ya wuce in ya kalli kabarin sai ya ce ina ma a ce shine a ciki za a zo wani zamani na fitintunu da bala'i da tashin hankali har mutum mai rai zai kwammace ina ma a ce ya mutu kaga wannan kuma yana faruwa lokaci bayan lokaci ko kuma bala'i da musifu ke sa dan adam ya gwammace mutuwa akan rayuwa duk da cewa a ɗabi'ar dan adam ya fi san rayuwa sama da komai amma ya shiga wani bala'in da masifar zai gwammace ina ma ya mutu wannan ya tabbatar cewa lalle za a yi wani musifu a duniya yanzu ma ana yin su ko ko a shekarun bayan munin yankin ai mutum ya tsinci kansa a yanayin da ya kwammaci ma har yana ma yin murna da wanda suka mutuna musu sun huta ba su ga bala'in nan ba mutum ya huta ma duk da bai san fa abin da mutum yake ci a gabar nashi ba to haka wannan ya nuna maka cewa za a yi wani bala'i da musibu a duniya iri-iri da tashin hankali to sai mazala ke bada labari cewa lalle tashin kiyama ba zai zo ba har sai mutum ya bi ta cikin kabari ya ce ina ma a ce shi ne a cikin kabarin wa fi qaulihi hakanan kuma da fadin manzon Allah da yake cewa inna sa'ata la takunu hatta ko takunu menene ashara al-ayat yace tashin kiyama ba zai tabbata ba ba zai zo ba inda manzon Allah har an samu waɗansu manyan ayoyi guda goma kasfun girgizar ƙasa da za a yi a yi girgizar ƙasa na daga cikin alamun tashin kiyama suka ce za a yi shi wannan girgizar ƙasar nan a yankin fi bil mashariki wa kasfun bil magarib wa kasfun fi zaitul arab za a yi a gabacin duniya za a yi a yammacin duniya za a yi a tsibirin larabawa duk wannan alamun tashin kiyama ne yawan girgizar ƙasa da halakar mutane dubbai a lokaci ɗaya kaji an ce an girgiza a wata wata ƙasa ko a wani yanki mutum sama da dubu talatin dubu hamsin sun mutu gaba ɗaya wannan abu da labarai ma ya faɗa ken don wasu ma ba a san adadin suwa suka mutu ba to wannan alamu ne na cewa tashin alkiyama fa ya kusa ya ce wa dukhan da kuma za a samu wani hayaƙi da zai bayyana a duniya wani hayaƙi ne mamaye duniya na tsoratarwa da kutashin hankali malamai suka ce hayaƙin nan an yi da can zamanin manzan Allah ya wakure shawa mummunar addu'a saboda sun karyata shi sun masa azaya sun masa abubuwa sai musu mummunar addu'a aka sauka musu da wani yunwa da fari a yankin makka har da mutum saboda tsananin yunwa da shiga kuncin rayuwa sai daga ganin baya iya ganin gabansa mai kyau yana ganin hazo-hazo da wani hayaki-hayaki suka ce wannan an yi so daya kuma nan gaba wannan da manzan Allah ya faɗa din za a yi shi shi ma alaman tashin kiyama ne wani hayaki zai bayyana a duniya mai firgitarwa mai tsorsar da ɗan adam Allah ka tsada imanin ya ce ina miki wadujal sannan kuma abu na uku shine fitowar dujal wanda mun karanta shi ma a baya dujar dan adam ne da zai fito a ƙarshen duniya ba aljanni ba ne mutum ne zai zo ya ce shi annabi ne farkon fitowarsa kenan zai ce shi annabi ne za a bi shi a ci gaba da da'awarsa sai kuma daga ba ta shi ne ma Allah bala'i na dan adam bai taba ganin irinsa ba a duniya shi yasa manzon Allah ya koyar da mu yin addu'o'i na neman tsari daga sharrin dujal a da sallar farilla idan ya zo gama ta bayan tahiya ta karshe da zaka yi kai salatin annabi sai kuma ka roki tsarin Allah daga manyan bala'ai guda hudu daga ci akwai fitnar masihur dujal Allah ka tsare imanin sannan ya tabbata a hadisi maganin kariya daga bala'insa shine karanta ayoyi goma na farkon suratul kafi ko goma na ƙarshen suratul kafi in kana yawan karantawa in ya bayyana kana raye Allah zai baka tsari daga sharrinsa in ma kuma ka mutu haka shikenan kai magana ka ta wuce amma dai wani bala'i ne in ji manzon Allah da ba taba ganin irin shi ba a duniya a lokacin saboda tsantsar bala'i in ya zo gari ya zo ce shi Allah ne suka karyata shi in ya fita a garin duk wani arzikin su da suka sani kawai sai ya zama babu ya bi shi zai ce a yi ruwa kuma sai a yi ruwa zai ce kuma ɗauki ruwa kuma ɗauki ruwa duk abin da ya faɗa sai abin ya tabbata saboda Allah mutane isidraji Allah ka tsare imanin so bala'i ne mai tsanani amma dai daga baya za a kashe shi a ci gaba kuma da rayuwa akan addini mai kyau ya ce wa dabbatul ardi aya ta hudu daga cikin manyan alamomin kiyama shine bayyanar wata dabba wadda mun karanta ta ma a baya ko da ta tana bayani cewa annan nasa kanu bayatina la yuqinuna ta tinta mun bayani dabbar suka ce malamai babu wani nassin qur'ani ko na hadisi da ya faɗi cewa wacce irin dabba ce raƙumi ne ko raƙuma ko doki ne ko mai Allah dai bai faɗa ba ya ce da dabba saboda ka wani hidin sun tafi inganci to ne malamai suka kawo a lokacin in ta fito bai ta dabbar ba dujal akwai masu imani akwai masu imani a ba za su daba su a waya ke ruwa to ai ba yanzu ana ruwa wani yanzu cewa wani makidi bane safi ruwa ba an ya garin nan ba ma yanzu nan yanzu nan inda ta zo ba ta shi ba Allah ya yi ruwa kace wani ne ya kida a ruwa to sai ka ka kai ma da zaka yi bin kenan ai ta ban ai normal ne ko ai ruwa ai ma ma ko da sahaba ai august ne kama ba ana faɗa ba duk na shirka ne duk shirkoki ne ai Allah ne yake ruwan sama dan adam bai sai ruwa ba to zai ce ai ruwa kuma za a yi ruwan amma masu imani suna da iliminsu za su karyata shi har manzala ba da labarin cewa wani saurayi zai fuskanci dujal ya ce karya kake kai kai ne dujal kafiri ne kai sai ya ce to me kake gani Allah zai yi wanda zai ka tabbatar ni Allah ne sai ce a kawo masa zarto irin wannan kamar ɗauka a yanzu injin da ake yanke bishari hidin nan sai ya tsarga kan wannan saurayin daga kansa har kafa ya raba shi gida biyu ya faɗi bari biyu kuma ya masa tashi kuma sai ya haɗe tashi da ransa sai zo yanzu ka yadda na kashe ka na raya ka sai ce yanzu ne ma ne da kai da dujan don manzo Allah ba mu labarinsa har gwada mai imani to sai kuma ya nemi kashe shi karo na biyu kuma ba zai iya ba daga akwai masu imani kawai za a samu wani iftilai da bala'i ne har manzo Allah ya bayani cewa duk duniya zai shiga in ban da garin makka da madina za a tura malaku su kewaye garin ba zai iya shiga maka da madina ba ba fa saudiya ba makka madina gari biyu ne ba zai shiga ba a duniya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dai bala'i ne mai tafi da imanin mai karamin imani Allah ka tsare imanin yace sai aya ta gaba shine ya ajuju wa ma'ajuju su ma dan su halitta ne mutane ne alantan malamai da suke mutane ne kabilu ne guda biyu ya ajuju wa ma'ajuju kuma su mabarnata ne suna da yawa mara adadi aiwansu ya wuce tunanin dan adam masu fasadi ne a ban kasa to za su bula katangar da wannan bawan Allah ya musu na zulkarne ne sai su fasata su shigo cikin al'umma suna halaka duk wani abu da suka gani yan ta'adda ne lamba daya to su mana alama ne na bai fito karshen duniya ya gabata daga nan kuma sai dai Allah ka tsare imanin mutane ya ce wa tulu ishamsu min magaribiha sai aya ta gaba shine fitowar rana daga yamma a waye gari kowa ya san tana fitowa daga bangaren gabar ne ita rana to sai ai wani wayar gari ta fito daga yamma daga nan duk wani mai imani to shi ba matsala ya tsira amma wanda daga ganinta ne ya zo tuba Allah ba zai karɓa ba ganin wanda ya sa ya yi imani Allah ba zai karɓa ba bala'i ya zo al'umma kenan Allah ka tsare imanin ya ce wa narun sai kuma wata wuta da za ta kama kamar ka ce gobarar daji da suke faruwa kasashen turawa ko to sai allah turo ta wuta ta mamaye wasu yankuna na duniya from nowhere ta rinka ci na bala'i duk wannan alamu ne na tashin alkiyama ina miki eh takarju min ka'ari adnan ta fito daga wani yanki ne na duniya wani guniya na ya faɗi sunan gurin kamar ka ce yankin turai kamar ka ce yankin asia kamar haka ne sunan guri ne za ta fito daga wannan gurin wutar tana ci balbal da bala'i kuma ba ta mutu ba don wutar bala'i ba washe ce gobara daga teku da kashe ki sai dai Allah to kawai wannan haka ne Allah ka tsare imanin kisa duniyar ƙarshen cikin bala'i da aka mutuwa mara za ka yi ba ƙaramin nima Allah ya maka ba Allah samu cika da imani wani zuli isa bin maryam sai aya ta gaba ko na ne eh na ne taratulun na tana tara mutuna kora mutane ta wutar gobara ce ta bala'i tana gudu kamar tafi mota gudu ta cinye wasu ta kora waɗansu kamar da yadda ake wutar jeji ba an yi amurka da sauransu ba wani bala'i duk da masu suke da midiya amma za gan aka nuna abin ba can gani ai tana gudu da iska da tsawa da guguwa kuma wuta ce haga bala'i ya sa mutum ya yi ubangiji wallahi a cikin sakan za a dammara duniya idan allah ga dama a bai ma sakan babun allah sai abu na gaba daga cin an tayin kiyama bayyanar ko saukowar annabi isa alaihi salam a idar ahalus sunna annabi isa bai mutu ba saboda haka Allah ya faɗa ko da suka ce su yahudawa sun kashe ta dan maryam wa qaulihim inna qatalna masih isa bin maryam rasulullah Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya dauke shi zuwa sama ne to zai dawo duniya a sauke shi karshen zamani kuma zai rayu a ban kasa zai yi shari'a da qur'ani da hadisi zai yi hukunci da abin da manzo Allah tabbatar da shi zai rayu aka ce zai ma ya aure zai rasu a binne shi ake binne kowane mutum haka ya tabbata a hadisi ya ce wa fi ƙaulihi haka nan kuma hujja akan tashin kiyama manzon Allah ya ce ya karzu dujjal ko aka ne dujjal fi ummati ya ce dujjal zai bayyana cikin al'ummata zai zo ƙarshen duniya zai fito cikin mutane fayyam kusu arba'ina zai zauna tsawon arba'in kwana arba'in ne shekara arba'in ne wata arba'in ne za da ya ce arba'in zai zauna cikin al'umma a duniya yana ta bala'i da halaka mutane ya ja na nashi na nashi tafi kuma daga baya sai allah su da annabi sai kashe shi ya ce fayi ba sallahu isa bin maryam sai a saukar annabi sa dan amarima ko haka ne ko ka annahu urwa bin mas'ud yayi kama da sahabi mai suna urwa bin mas'ud shi annabi isa dan maryam manzala ba su labarin siffofinsa ya ce ya yi kama da sahabi urwa bin mas'ud wani sahabi ne haga wanda ya san shi a lokacin sai kara kallon shi ganin ko kana gani kamar kaga annabi isa bin maryam a siffofi kenan ya ce fa ya dalbuhu zai shiga neman dujal yana bin shi lungu-lungu fa ya halikahu sai kashe shi thumma yamkusun nasu saba sinin laysa baina bainal ithnaini adawatu daga nan bayan kashe dujal kuma sai a zauna a duniya ba wani abu da ake yi sai bin qur'ani da hadisan manzon Allah babu wani addini da ake in banda musulunci ba wani abu da za a yi na kungiya na wani abu na bid'a sai sunna to in wannan abun ya faru a duniya zai ce sai a zauna shekara bakwai a duniya ba a samu sabani tsakanin mutum biyu ba shekara bakwai za a yi shekara bakwai ba a samu sabani musu ko jayayya tsakanin mutum biyu ba saboda kowa sunna yake bi shi yasa babban alherin duniya shine zuwan manzon Allah da kuma bin manzon Allah da yazo sai kawo mutane alheri ya kawo addini ko to in ka bi addinin da manzon Allah ya kawo duk duniya ko zai zauna lafiya kin bin addinin manzon Allah sa ake cikin bala'i daga cikin ayyuka inda kowa zai bi sunna sak bid'a sam to me zai kawo police station me zai kawo gidan yari me zai kawo alkali duk ba za a yi su ba ba za a yi shi ba za a zauna lafiya a ban kasa kawai shi ne za a zauna shekara bakwai a duniya babu adawa ko gaba ko fada tsakanin mutane biyu kowa lafiya kalmar ke jin rayuwarsa kawai kaga wannan lokaci ne mai daɗi kenan to ana cikin wannan rayuwar kuma ya ce sun mai sallallahu rihan ko barida sai Allah ya turo wata iska mai sanyi min ibal sham ta bangaren ƙasar sham sai kawai ga wata iska ana cikin rayuwa wata iska Allah ya turo mai sanyi in ta busa jikin mumini in dai mai imani ne kawai sai ya mutu kawai sai ya mutu duk masu imani ya su mutu ga baki ɗayansu sai a waye gari duk wani mai imani ko ya yake inda imani ne kawai ya rasu wannan ya rasu wannan ya rasu haka da ran kai kawai ai ta mutamatan mutanen mutanen Allah sai a gama da su dan yanzu babu wani mai imani a ban kasa sai ɗan iska tsinannun mutane kadai a ban kasa Allah ka tsare imanin yace fala yabqa ala wadil ardi man fi qalbihi misqazratan min min khairin aw imanin sai ya zanto babu wani mutum a ban kasa wanda a zuciyarsa akwai kwatankwacin kwayar zarra da imani duka babu duk sun mutu kowa zai mutu ya ce illa kabadatu sai iskar ta kashe shi ma'ana sai ya rasu hatta lau anna ahadukum ya ce ko da ɗayan kuma da kalafi kabili jabalin ya shiga cikin wani kogon dutse ramun dutse ce ya shiga can cike da wani abu a cikin dutsen ba ya bar doron ƙasa sama ba to sai suka ta shiga ciki inda mai iman ta kashe ta busa shi ya rasu saboda umarnin Allah ne faɗa din mai imani a karɓurinsa ina fata an gane to ko da mutum a ra'a lokacin da abin zai faru shi baya nan ya shiga wani ayyukansa ko haƙar ma'adanai ko bai a cikin ƙasa can cikin rami to sai Allah ya tura iska ta musu jikinsa ya rasu sai ranto duk masu imani sun koma ga Allah kayan su kawai kace da gabadatu sai ta kashe shi fayyubqa shirarun na sai ranto a duniya gabaki daya ba kowa sai a shararan mutane mabarnata masu barna masu sako ba ruwansu da addini ya ce fi kiffatin ɗairi wa ahalamis siba mutane ne masu gaggawar yin sabo mana za wa gari a lokacin duk masu imani su dimar su sai suwa sai shirarun nasi fi kiffatin ɗairi suka ce ma abin da gani da kiffatin ɗairi shine masu yadda tsuntsunan zan yana zaune in ta yi tashi akwai wahala tana kallon kan kai haka kawai ya tashi to su yadda suke gaggawar zuwa gon sabo da fasadi su mutanen lokacin can kamar tahin tsuntsu kawai duk wani fasadi na duniya za ka samu su ne a gaba sun yi wannan sun yi wannan sun yi wannan ko yadda dai kasan turawan yamma suke rayuwa akan fasadi da barna saboda babu imani a gurinsu mutum yana nema ya me zai yi da daɗi a ransa kisa zai sha duk kayan maye bai da daɗi ba zai yi zina bai da daɗi ba zai yi luwaɗi ta zai cin abu zai ɗauko ya nemi karya ko jaki ko doki ko na hukunta haka kaga dukkan dabbanci to su mutane ne masu gaggawa a gurin aikin sabo game da tsuntsu ke tashi babu wani wahala yace wa ahlami siba tunanin mutanen lokacin fakwalan su da tunanin su irin to kamar na dabbobi masu farauta irin zaki irin damusa me halin damusa da zaki da suke rike jimi halin su ba barna ba ba kisa ba ba fin karfi ba ba cuta ba to mutanen wannan lokacin za su wagari haka suke rayuwarsu duk wanda ya foli karfi kawai zai make shi kawai kisa ba wani wani su abinsu zai bindige shi zai markaza kawai haka ake rayuwa ta dabbanci kamar dabbobin dawa masu farauta kaga an shiga bala'i kenan a lokacin a duniya ya ce la ya arifu na ma'arufan mutane da ba san wani abu mai suna ma'aruf ma'ana kyakkyawan aiki wala yankiru na munkaran kuma ba sa inkarin duk wani aikin barna duk wani abin a sha kai ba ruwansu daɗin wasu ke ji su ta ga a yanzu in mutum yi wani abin da ba da ba da ba kowa sai mara magana ko ko da ba mara ba kai tsaye sai kowa ya faɗa bai kyauta ba me yasa ya kaza kaza kaza kaza kaza to wancan zamanin ba ruwan kowa da wannan normal ne kawai su ba damu Allah ka tsare mu ya ce bai masulahumun shaidan suna wannan rayuwa sai shaidan ya bayyana ya shigo cikinsu a siffa irin tasu fai ya ƙulu sai ya ce musu ala tujibuna ba za ku amsa kira ba yanzu ku ba za ku zo ku yi wani addini ba shedan fa zai shigo a siffa ta irin ta ta mutane yace yanzu ba za ku zo ku amsa da awa ku yi addini ba ku bar wani abin da kuke yi za ce mu amsa wa me me za mu yi sai su tambaye shi ko fa ma za ta amuruna fa ya kuluna fa ma za ta amuruna sai su ce masa me kake umartar mu ya ce fa ya amuruhum ibatul as'ausan sai su tunda haka ne ku fara bautar gumaka a ƙarshen halaka kenan suna rayuwa ta fasadi da barna da sabo da kuma kashe-kashe da cin zali da mugunta sannan kuma kawata musu bautar gumaka haga maganar Allah babu a cikin lamarinsu to a kansu ne za a zo a ce wani Allah ya ce me kuma Allah dan bai taɓa jin sunan ba bai san waye Allah ba ba ma Qur'ani a lokacin a duniya Allah ɗauke kayansa babu littafi da rubutun Qur'ani ba za ka gani ba Allah sa a lokacin ba ma nan mai Allah ya ce wa hun fi zalika suna wannan rayuwa daru rizikahum suna cikin wannan abun na fasadi da sabo da kashe-kashe da bautar gumaka sai kuma arziki wata a gurinsu a zuba musu arziki da jin daɗin rayuwa komai gashi nan normal ai ta gine-gine da ƙere-ƙere da naima al'umma afuwa da sauƙi ba mamaki a lokacin ma a fara tura mutum ta waya zuwa wata duniyar ko ba na mamaki ba ba na mamaki ba ba saboda yanzu abin da ake da waya an ka ga wanda ya mutu ka hamsin zai ce ba zai yi ba a lokacin zai ce ba zai yi ba amma gashi yanzu ana yi kuma mun tabbatar yana yi wa ko za a kawo musu ci gaba arziki wadata haka za a ƙarshen ta kewa ken saboda ga fasadi bautar gumaka kuma ga ci gaban arziki to me zai musu barki dama da yawa daga mutane mai kasa kasa bautar Allah ma ai talauci ko da yawancin mal yanzu ka je kasuwa za ga mutane wani tarbi wani ɗaukar ƙur'ani wani yana kunna wa'azi saboda ba ciniki wala ba sa ga suke idan ana ciniki wani sallar azahar al'asar ɗin ma wala wani sai dai haɗa in ana ciniki wani zai iya kawa yanzu ka bai su ba gaba ɗaya saboda busy Allah ka tsare imanin amma babu ciniki akwai tasbihi daga mutane ka tarbiya rike kawai sai a ayo dole sai mun rike tarbiya ai kaza a ta fama eh yayi ko Allah ka tsare imanu suna wannan rayuwa arzikin su yalwata yace hasanu ishuhum sai rayuwa ta inganta a gurin su jin daɗi ya bayyana ko ina sun mayan fakafin suri suna cikin wannan jin daɗin da holewa da morewa sai Allah sa aibu sakau ka san ba abin da ke halaka mutum kamar ni'ima in mutum ba shi da imani babu tauhidi a zuciyarsa in ya samu ni'ima to halaka yake manta da komai har sai ma ya waye gari yana jin kamar shi ma ya zama wani yana da wani kaso a mulkin ma ubangiji ko zaka yi mutane maka ai mu ne muke ba da mulki sai wanda muka ga dama ne zai mulki a jiha kaza ko a ƙasa kaza ya ta faɗa maka sai har gobe akwai su sai wanda muka ga dama zai yi kaza kaga ya ba kansa wata siffa ta ubangiji saboda yana jin sa a wadace shi yasa lake cewa innal insana la yatgha arra'ahu stagna yasa halaka ce ba kadan ba a cikin harkar jin dadi da mulki yasa tabbata a hadisi da Qur'ani yawancin yan wuta masu dukiya da masu matsayi ne to suka fi yawan shiga wuta ita kuma aljanna yawancin ta talakawa ne ko suka ce malamai wannan irin hadisi a ta kai talakawa dan su samu kwanciyar hankali yawwa to amma fa kai ma yaka dage ba ruwan Allah da wai talaka ne fa an ka kibin Allah fa duka bi zaka ci wallahi wallahi duka bi zaka ci ga talauci da bakire a duniya kuma ga balbalin bala'i a lahira ba ruwan Allah ka sha wala a Najeriya wallahi in dai ka mutu baka bin manzon Allah ka shiga uku Allah ka tsare imanin ya ce sai a yi busa a cikin ƙaho fala ya sma'u adun illa asga layitan duk wanda ji wannan busar sai kan sai karkata ba na zai rangwafa za a mutu ke kowa mutuwa zai dole ya juya shi kenan in aka ce mutum ba lafiya wuyansa ya karya kenan ta har wuya ya kare bai mutu ba lokacin amma amma an kaɗa kan wuyansa zai koma haka alamu ne cewa ya zo gargara da wahala ya tashi na fata an gane to sai kaga daga nan kawunan su suna lallan basawa suna jujjuyawa alamun kowa zai mutu kenan Allah ka tsare imanin yace wa rafa alaytan idan kansa ma haka amma dai ya koma dole shi babu magana ya ce wa awwal man yasma'u rajulun yaludu hawda ibli wanda zai fara jin karar kahon da aka busa na kiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne da yake gyara igiya ta rakuminsa yana dauko tana gyaggyarawa ya jikata ya gyara yi waye sai ya ji busa kaho shikenan daga nan kuma kowa ma a duniya zai ji kawai sai a koma gaba ɗaya a mutu ya ce fala ko ina miki ya ce ina ko kala sai ke cewa fayas akun nasu daga nan sai duk mutane su suma ma'ana su mutu kenan sun yanzu lallahu matsaran bayan kowa ya mutu bare a jikin kowa ya faɗi sai Allah saukar da wani ruwa daga sama ka annahu dallun kamar ka ce ruwa ne ba wai ruwa mai yawa ba ruwa ne kaman dan kadan haka amma zai taba kasa ba za su ya fa ba ga dan fa ya fa karfi haka ya fa dai mai dan karfi ko fa in lam yakun wabilun fa dallun ko a wannan wata aya ruwa ne Allah ya saukar daga sama haka ya taba duk inda ya taba a kasa kuma shikenan sai ka kamar an tsurar da mutane kenan shine wanda zai raya duk dan adam din da ya mutu kuma ya taba jikinsa shikenan kawai zai tashi kuma zai rayu shikenan an za tashin duniya ya zo kenan sai kuma zuwa kiyama kenan yace fa yambutu minhu al-azhadun nas da wannan ruwan sai dukkanin mutane su fara bulbulowa su fara kudowa daga ƙasa suna kamar da yanda ake in ka shuka irin su dankali su gwaza ko abin da suke bunkuso ƙasa an saka nuna ba suna faso kaga sun faso gurin ba to za ga duk mutane suka mutu shekara aru aru suna bullowa da ƙasa kawai saboda saukar wannan ruwan za ta tara kowa ke kowa zai fara bulbulwa da kabarin kabarinsa Allah ya sa mu cika da imani ya ce fa'iza hum iya famun faka fi ukura ko sai a ƙara busa karo na biyu fa'iza hum iya mun yanzu runa sai kaga duk mutane duk halittu sun tashi kawai kowa tashi na ta kallo ana dudduba ya za a yi ina za a je me zai faru kuma ya ce sun mayu ƙalu sai a ce wa mutane ayyuhan nas ya ku mutane halumma ila rabbikum ku taho gurin ubangijinku ma'ana kowa ya fita shikenan tashin duniya ya zo shine tashin alkiyama din da ke faɗa busa na farko an yi duk mai rai ya mutu busa na biyu kuma da za a yi duk wanda ya mutu kuma zai tashi kuma sai a ce a kama hanya zuwa gurin ubangiji mana filin kiyama filin hisabi kenan waqifuhum sai Allah ya ce a tsaye da su kafirai ko a tsaye da mutane innahum mas'uluna tambayar kowa za a yi tashin kiyama bala'i kenan a tsaye da su kowa sai an tambaye shi ya aka yi me kai ya komai sai an yi bani dalla dalla Allah kamar sauki ya Allah ya ce sun mayu kalu sannan sai a ce ukurju ba a sannar kamar da a wani hadisi na daban cewa za a ce wa annabi adam ne Allah da ya faɗa masa a filin kiyama ya adam ka fidda yan wuta cikin ƴaƴanka ma'ana cikin mutane ke fa yaqulu adam ya rab yace ya ubangiji ya ne adadin yan wutan ta ya zan gane kuma su nawa ne sai ya ce masa a cikin duk mutum dubu ɗaya to ɗaya ne kaɗai ɗan aljanna casa'in ɗari tara da casa'in da tarda ƴan wuta ne kaga wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne hankalin sahabbai tashi suka ce ya manzan Allah a cikin mutum dubu ɗaya ne ka ce eh ku kwantar da hankalinku za a ci duk aka tara mutanen duniya to a cikin kabilar ya ajuju wa ma'ajuju tun da mace su 'yan mabarnata ne to su ne mutum 999 ɗan wuta ne sai a cire kuma na ku mutum ɗaya ɗan azina tafi da shi haga an abu ya fito kenan lafiya kaza wani haga albishirin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya yake kaunar ka yake kaunar mu yake so ka zauna kai shiri kuma ce ka zo duniya kai kuma ba abin da kake tsana a duniya ya sunar manzon Allah duk rayuwarsa fa da yake yi akan al'umma sai yake duk abu na lalaba ce Allah a bari sai mun je lahira aka ce ga addu'a guda ɗaya ka roƙa ko me za a baka ya ce Allah a aje min ita sai mun tafi lahira abin ceton al'umma ta yadda ke ƙaunar ka ba amma kuma kai kace kai kuma ba abin da ka tsana a duniya ya sunar manzon Allah yasa wallahi duk wanda yake bid'a maƙiyin manzon Allah maƙiyin manzon Allah Allah ka tsare mu da bid'a ya ce ina miki fayuqalu min kam yace ya Allah adadin yan wuta suno ne fayuqalu sai a ce min kulli alfin tis'ami'a wa tis'atin wa tis'in a cikin dukkan dubu ka cire 999 sune yan wuta yace fa zalika yawmun zalika to wannan shine wunin da yaj'alul wuldana shiba zaka ga yara kanana su ne furfura saboda tashin hankali da firgita ana kula tare ce a fudda yan wuta ya Allah suno ne a ce mutum dubu daya daya ne kaɗai ɗan aljanna duk sauran yan wuta ne to haka kuma ba san ɗayan ba to za ka ji a raka da ranka dole mutum ya furfura ai wata furfura da aka gaba ana yi yanzu ai ba wai shekarun mutum bane ka furfura ai freja ne kawai damuwa da bakin ciki Allah ka mana afuwa ya Allah yace ina miki yace wa zalika yawmun wannan shine wunin da yukshafu an saqin da dan adam zai ga bala'i kuruku wanda bai taba ganin shi ba tashin kan da baka taba gani ba a duniya to shi zaka gani ran tashin kiyama Allah kamar sauki ka tsare imanin yace wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam haka nan hujja akan tashin kiyama fadin manzala da yake cewa la taqumu sa'atu illa ala shirarun nas alkiyama ba ta tsayi ba sai akan asraran mutane tashin duniya da za a yi busa kafa kowa ya mutu za a yi ta ne akan shararin mutane mutsiyata in iska ba mutanen Allah da ba ya ce wa fi ƙaulihi haka nan faɗin manzara da yake cewa ma bayyana na fakata ni arba'una tsakanin busa kaho na farko a mutu da busa ta biyu a tashi ya ce shekara arba'in za a ɗauki shekara arba'in tsakanin ta farko da ta biyu na fata an gane to da shi ne ya ce summa indulillahu minas sama'i ma'an to bayan shekara arba'in kuma ko bayan arba'in din sai a saukar Allah saukar da wani ruwa daga sama fayan bituna kama yin bitul bakalu sai duk yan adam su rika hudu kasa kamar yadda amfanin gona mabunkusa ƙasa irin su dankali gwaza albasa da sauransu da suke bugu ƙasa kullo din nan to ya ga dan adam shi mana hudowa daga ƙasa da malaka min haka laqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukra Allah ka mana afwa ya Allah yace wa laysa min al-insani shay'un illa yubla babu wani abu a cikin ɗan adam face sai ya diddige illa izaman wahida azaman wahida face kashi guda ɗaya diddikin mutum in aka binne shi zai zagonye zai zama babu shi in aka ɗauki shekaru aka bude kabarinsa ga babu shi babu alamunsa sai fa annabawa su annabawa ya tabbata a cewa ƙasa ba ta cin naman jikinsu ina fata an gane da kuma waɗansu bayan Allah da Allah ya musu wani darajoji saboda bin Allahnsu ko ba mun karanta kisar baban Jabir dan Abdullah ba bayan an yakin Uhud an binne shi tsawon shekara kusan 20 da binnewar ma sai an zo za a yi aikin kawo ruwa garin Madina aka ce aikin dai bata kaburburan wa'annan mutanen Uhud da Jabir ya zo ya tona baban sai ta kamar yanzu aka binne shi ga hannunsa ya dafe wani gu haka a hannunsa da ya dage hannun sai jini ke kullowa sai mai da hannun ya riƙe ciwo aka ji masa sai dafi a yakin ana dage hannun jini sai tsartuwa haka sai mai da masa hannun sai ya rufe gure jinin ya tsaya aka ji aka rufe haka shi idai ke sama da hakan an ce ya fi hakan to amma an ba haka ba galibin mutane in aka binne tsawon shekaru ko mansa zai kare kashin ma zai riddige illa kashi guda daya shi kaɗai yake saura a jikin mutum suka ce shi ne ƙashi na gadon baya na can ƙarshen jikin gadon bayanka wanda in ka sha ba za ka kamar ya kama da wani ƙari ko jela tan ƙarshe to daga nan da ake dan adam bayan tashi ya da ya rasu ya gama komansa idan aka yi wannan ruwan kuma ta nan Allah zai ƙara mai da dan adam yadda yake sai fara hauhawa daga nan kawai kaza kaza ya haka sai kuma ga mutum kawai ya tsaya da ikon ubangiji yace sai kashi guda daya wa huwa adabul zanibi shine wannan kai da muka ambata yanzu yace wa minhu ko yarakkabul khalqu daga wannan kashin ne ake har hada halittar dan adam yawmul qiyama ran tashin qiyama sai ga an mai mutum zam yadda ya mutu sai a dawo da shi a yadda yake Allah yake cewa ai tayar da ku bayan mutuwa ai shi yafi sauki akan fara kerau inda da babu kai ba maganar ka aka tsela ka ga kanan to bayan ka mutu kuma dawo da kai wahala ba wani walaye ina ba ta an gane ya ce fi kaulihi haka nan faɗinsa da cewa wa huwa ya kutubu yana yin kutuba ya ce ayyuhan nas ya ku mutane innakum ko mahashuruna ila rabbikum za a taro gurin tashin kiyama gaban ubangiji huffatan urratan gurlan za a taro gurin tashin kiyama huffatan ba takalmi a sawayenku ba wanda yake takalmi tashin kiyama a to da ka mutuma nan za ka binne mutum saka takalmi ne haka za a ji abin ne ka kawai duk darajar ka duk kimar ka a naɗe ka da likafani fari so a je a saka a cikin ƙasa a rufe shi ke sai halinka da kai sai abin da ka aikata kuma Allah ka mana afuwa ka gafarta mana ka kuma jikan magabatanmu ya ce za ta da ku gaban ubangiji ba ku da takalma gurlan kuma da ba ku da matsaraita ba komai a jikinku tsirara kowa zai ji gaban kiran gaban Allah tsirara ba takalmi ba tufafi kuma da loba ba makaciya saboda bala'i an ji gaban Allah yadda ka zo a duniya asalin ka kira ya ce ala wa inna awwala khalqin yukusa ibrahim alayhi salam ku saurara farkon wanda za a ba wa riga tufafi ya sa ran tashin kiyama shine ibrahim inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan yayi tawari'u ne saboda girma sai ya nuna matsayin annabi ibrahim yace ala wa innahu sayji'u birijalin za a zo da waɗansu mutane daga cikin mutane na min ummati na al'ummata fa yu'khadhu bihim zata shimal sai ayi hannun hagu da su yana ba da labarin abin da zai faru a kiyama sallallahu alaihi wasallam yace bayan an tashin kiyama ana zaune sai ga an taho da wasu al'ummar sa waɗansu mutane da ya gan su ya san su saboda zai gane al'ummar sa ta hanyar haske da zamu rinke gurin alwala in kana alwala tukuna ka wanke na alwala ka tashin kiyama da rinke haske da wannan manzala zai gane ka cewa kai al'ummar sa ce to sai kuma ga an dauki irin waɗannan an yi hagu da su haka sun zama ashabu shimal kenan sai wutar jahannama kenan fa yaqulu hadhihi ummati sai ce ya ubangiji Allah wa'ancan fa al'umma ta ne ya kuma tafi da su hannun hagu wutar jahannama ka duba manzon Allah fa ya dake kaunar ka yake so baka kariya ka zama dan gatan Allah ka bi manzon Allah ko amma kuma sai ka ki yace ya ubangiji wa'annan fa al'umma ta ce eh ina miki fa yaqulu ya rabbi ashabi yace ya ubangiji wa'annan fa mutane na ne fayakulu sai a cewa manzon Allah innaka la tadari ma hadathu ba'daka ce mutanen kai amma ai kai baka san irin abin da suka kirkiro ba suka sa a addini bayan kare su kabar su bid'a kenan ko shi sa wallahi alazim karkai da kai bid'a kana sani wallahi karkai duk wanda ke kira akan bid'a halaka mutane yake so yake kuma ya raba ka da manzon Allah ko da ya fake ya ce shi ne masoyin manzon Allah ƙarya yake yi wallahi duk masoyin manzon Allah ce ma zai ka bi sunnar manzon Allah ka bi abin da manzon Allah ya yi ka rayu a kai ka yi haƙuri a kan wahalhalun da ka fuskanta a wannan don ka mutu lafiya ka gamu da Allah lafiya sai a ce ai ya tabbata a wani hadisi manzon Allah cewa bayan an haye sadi wani abin zai faru an haye siraki shi na ƙarshen sa ina cewa rabbi sallim rabbi sallim ko kuma zai zo tare mutanensa don a je a sharon alkausar a tafcin manzan Allah to kuma sai ga waɗansu mutane a al'ummar tashi yana musu su taho gurinsa sai ga an turo waɗansu mala'iku suna ware waɗansu a cikin tawagarsa sai ce ai wa'ina al'umma ta ce ya kuke kore su kuma kuma su gurina sai ce ya al'ummar ka ce amma bayan ka basu kadi gayyaru wa baddalu sun canza addini sun canza sunna sun kirkiro abu sun ce kai ga faɗa kuma ba kai ga faɗa ba manzon Allah sallallahu alaihi duk da kaunar da yake maka akan ka yake ta fafutuka sai ran su ya baci sai ce fasuhuqan fasuhuqan fasuhuqan ma'ana a kora su dama a lahira gida biyu ne kawai in baka tawagar manzon Allah to ka shiga bala'i Allah ka tsare mu da zuri'ar amma ya zaka bi tawagar manzon Allah shine a duniya ka rayu akan sunnar manzon Allah duk wanda ya kira ka akan wani abu da ba sunna ba wallahi ƙarya yake maka ba masoyinka bane ka kiyaye shi ba kai ba shi ku bata ma a duniya eh yace sai yace shi kana tafi da su yace wa fi qaulihi hakanan dai a fadar maza da yake cewa la tazulu qadma abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'in zalaki cewa kafar dan adam ba za ta gushe ba a inda yake tsaya filin kiyama har sai an mar tambayoyi akan abubuwa guda hudu wannan kowa sai Allah tambaye shi haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda hudu an umrihi fi ma afnahu rayuwarsa akan me ya karar da ita akan me ya mutu a su ɗan siyasa ne yan goyon bayan faci kaza ne yan zuwa taron siyasa kaza ne shi kuma a siyasar ma yana yi da manufar kawai ya samu kuɗi ba manufar dan a taimaki al'umma a yayi musu bakin ciki ba ina fata kuna ganewa sai ya je accident sai ya mutu to ya shiga uku ko duk akan abin da mutum ya mutu to ran tashin kiyama kuma akan da ya tashi zaka zama tambaya akan me ka mutu rayuwarka akan mai ka karar da ita gabaki ɗayanta a mu ay Allah a Najeriya aka iyo mu ɗan neman tuwo ne kawai ba kai su ba to ka shiga uku shi aka turo kai neman tuwo zalla ba addini babin sunna ka san zaka suke rayuwar su aka ce masa kai kaza ta to ni ta neman tuna zan ji ko ta kaza kaza kaza kaza kaza aka ce wani mutum ƴaƴanka a angone sun fi kowa rahin ji duk wani abu ran kirkin aka yi angon nan ƴaƴanka ne limamai a ciki ka ja musu kunne ka kiyaye dan Allah ka tsare su sai ta tawo shi ta neman tuwon zai ji ko ta yara bayani to shi kenan ka je ka nemi tuwon na farko dai ba za ka koshi ba har ka mutu wallahi to ai to a koshin a hannun Allah yake ai kuma sai an bi shi yake bada abu zai iya baka kuɗi ma amma babu koshi kuma a ciki ga kuɗi kuma ga yunwa Allah ba na yi ba sannan kuma zaka je ga amsa tambayoyi a gaban ubangiji to za a tambaye ka tashin kiyama rayuwarka akan me ka tsara da ita yace wa an ilmihi za a tambayi dan adam game da ilimin da Allah ya baka ma amila bihi me kai da ilimin ilimin da Allah ya baka me kai da shi kai ilimin addini amma ba dan Allah ba dan a ce kai mai capacity ne dan a ce kai babban malami ne dan a ce ka iya jawabi ka san hadisi dan a ce kaza shine manufarka sai kai to ka shiga uku duk abin da Allah baka na ilimi ai bai wace ko to me kai da ilimin ya Allah na kiyaye dokokin Allah na yada ilimin na yi kaza na yi kaza ko ba yi wa Allah ƙarya wani ma sai faɗa ce kazzabta ƙarya kake kayi ne don a ce kai mai ilimi ne kuma an faɗa a duniya an yaɗa ka an ce maka rumbun ilimi an ce maka baharul ulumi a duk an faɗa da haka sai a wulla mutum jahannama Allah ka tsare imanin ya ce to wa an malihi ko ina muke wa an ilmihi mun karanta game da iliminsa fi ma za a mila bihi me da shi wa an malihi tambaya ta uku dukiyar da Allah baka a duniya min ainak ta sababu ta ya ka samu dukiyar wa fi ma an faɗa kuma ta ya ka kashi ku duba nan shi kuɗi bala'in sama yana da yawa sai an tambaye ka ba ta ya ka same shi samun da ka samu kuɗin ta ya ka samu in ta halar ka samu to ka ci jarabawa ɗaya kuma ɗayar ba ta da amfani ba ka ci ɗayar ba ka samu ta halal ka kashe ta haram duka za ka ci ka samu ta halal ta haram ka kashe ta halal duka za ka ci sai dai ka nema ta halal ka kashe kuma ta halal kuna ganewa ka samu kuɗi na haram ka gina masallaci kamar wannan kai kaɗai da kuɗinka ka ɗauki nauyin malamai kake biya ake karata suka wallahi la'azim Allah bai karɓa ba don Allah ba karɓan sadaka da kuɗin sata da kuɗin haram shi Allah ina ta'ala ɗayyibun wala ya ƙabalu la ɗayyiban kisa ita dukiya ta kuma ma hatsari ma a cikin dan adam ta yaya ka same ta daga kwandala har zuwa iya abin da ka bari da ka mutu an lissafa abin da ka mallaka aka ga naira kaza ne to Allah gunsa ana nan a rubuce sai an tambaye ka ya ta yaya ka samu kuma ta yaya ka kashe su kowa ne makansa amsa wa an ko ina me wa an jasadihi fi ma ablahu a wata ruwaya kuma wa an shababihi ƙuruciyarsa daga shekara ashirin ɗinka ko sha bakwai zuwa shekara arba'in ba ƙuruta da ƙarfi ba kenan to wannan rayuwar a yaya kai ta jikinka a lokacin mai kai ka taimaki addini da al'ummar ka da shi ko kuma shan ta cewa ka zama kawai kai dan kwalisa ne ko dan bol ne ko dan kaza ne ba ruwanka da addini shi ma sai an domin ai ni'ima ce kurushiya ni'ima ce ai ba za ka gane ta ba sai ka tsufa ga tashi tsaye ma sai ka kusan minti uku ko hudu baka yi ba ka dafa nan ka daga nan ka yi dabara ka jajirce ka rike haƙori ka tashi tsaye ko to amma yaro ko yanzu yana kwanciyar kamar magana sai tambulin ka tashi a tsaye tafiya ba abin da dame shi ya ware ya ji abin da yake so to wannan ni'imar da Allah ya ma me kai da ita wannan kowa sai ya amsa wannan koyar din tambayar nan a gaban Allah Allah ka ba mu ikon yin daidai ya ce wa fi qaulihi haka nan a fadin maza da ke cewa sallallahu alaihi wasallam ya ce haudi tafkina ruwan alkausar kenan masatu shahari fadin tafkin manzon Allah tafiyar wata guda za ka yi in ka fara daga wannan gaba zuwa wata sai kai wata ɗaya kana tafiya baka ƙara shi ba haka kenan babban guri ne ya ka daga nan zuwa idan yanzu ya wuta ai ko da kafa ne ba kai mata tafiya bacci ai eh ai zaka je lagos ba dan gajiya ba zaka je lagos ma daga nan ba dan gajiya ba ko to ka gani to fadin tafki manzo Allah kenan tafiyar wata guda kenan yace ma'uhu abyadun ruwan fari ne minal labani ya fi nono ma fari Allah ka share mu wannan ruwa ya Allah farin ruwan hasken ruwan ya fi nono fari wannan daga cikin abubuwa masu sha'awa akwai nono ko ka ga wanda ba dan gasho ban ga gasho babban abu ne ga so a gasho ne sai a sai samu kindurman gasho kuma ya sami kifi a gasho ina fata an gane ko ba kokai ya kamata in ya zo ka nemo masa nono ya sha yawwa saboda ya san ya zo gasho yawwa in akwai kifi lokacin kuma ba shi kifi ma ya ci kayansa eh to farinsa ruwan ya fi nono fari ya ce ware hahu adab min almiski ƙanshin ruwan kuma ya fi duk wani abin ƙanshi ƙanshi da ka sani a duniya duk abin da ka taɓa ji mai ƙanshi a duniya to ƙanshin ruwan tafkin manzala ya fi wannan ƙanshi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kiranuhu kan jumi sama kofunan da aka ajiye akan tafkin kowa ya sha kamar adadin taurarin sama ma'ana ba mai hana wani sha in ka zo ɗauka kawai daga sha ba mai ba ka ce haka ba ni ba eh available ne kawai ba wanda ka ce shaka ban kofi a kowa da nashi ko da shaka yansu tafkin manzon Allah kenan daga shine in ka shara ka dina kishiro har abada man shariba minhu duk wanda ya sha wannan ruwa la yazmau abadan har abada ba zai ƙara jin kishiruwa ba Allah ka share mu kausar ya Allah ko yace to amma kausara fa shi ruwa ne shi ruwan shan muminai ne shi mawankin zuciya ne ko mai sanya jiki ya haska mai shan sa bare mai ɗaya ne ƙarshen wakan amilin da mangina manta baitin ma ya ce amma masu shan sa farko shahidai sai fa ƴaƴaye rashidai ko sai masu riƙon wuridai ma'ana ba fa wuridin wani kungiya fa a na manzan Allah fa ba mun faɗa jiya ba subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim dirin waɗannan kana riƙe su kana yi ba ji ba gani kana riƙe zare ko to za ku sha kausara ya ce amma yau yin gajeru masu abu duk wanda yake sakon da ya kare gazo ba a bashi me kaza ba a bashi me kaza ba a bashi kuma haka ne sai wanda ya bi Allah da manzansa idan tashin kiyama to sai a bashi ya sha daga nan ba zai ƙara jin kishirwa ba sai dai ya sha ruwa a matsayin marmari ba a matsayin kishirwa ba yanzu lemon kwalba da ake saidawa ana ha saboda kishirwa ne dan marmari kawai ake sha sai kai shekara ba kame zai same ka ba abin da ya same ka to ruwan hakke in ka sha wannan ruwan daga nan ka dana kishiro har abada Allah ka share mu ya Allah ya ce wa fi kaulihi ya Aisha sannan hujja ta gaba fadin manzon Allah ga Aisha matar manzon Allah uwar muminai ko aka ce manzon Allah wa ka fi so a duniya man ahabban nasila Aisha kai sai haka yace ya manzon Allah ba kafa kauna a duniya yace Aisha aka ce a firijal yace abuha shikin eh dan bakin ciki sai ka mutu kenan yawa na gaba yayi gaba na ba sai labari an gama wa kafa kauna ya manzon Allah ce Aisha in ina zauna gida yana so a yi raha sai ce ya aish eh a gyara murya ko a dan lankwashe a dan yi wani abun nan ba irin ka bane ka zo ka ce ashatu ashatu kuma ko ka san mu ba wasu fulani ba mai iya soyayya ba kawai sai dai Allah soje kawai ana ta soyayya akan titi amma ka je gidan kuma ba zai iya ba ga mata kalaman ba in ma zai wai saboda tsabar mu iya ba sai dai ka arna turawa wai suwiti to fa da Hausa mun kai sa ne suwiti da Hausa suwiti a ga bai iya faɗa da da hausa ba saboda ba haushe bai iya kalaman soyayya ba sai dai sai wai wai sweetheart wai kaza kaza kaza kaza ko kuma kai rika ce maka baby ga an samu matsala kenan eh to ai sai kizu sai mata ya aish ya gyara sunan ta ji daɗi a ranta ita ma ta yi murna ita ce manzala sallama ana da cikin masatinsa a ran sallah mutane sun su ana irin wasan sallah a cikin masallacin manzo Allah fa a cikin masallaci fa ka sa akwai masu zafi ko kun ga yara suna dan wasa ku ta musu masifa a masallaci to wasa ka ku ku ba su siwa sun me a ciki ba da tafi ba in ka kore shi a masallaci to ina da tafi nan gaba kai da ni zuwa masallaci in kuma da ni zuwa masallaci sai zama tantirin shiki zuwa masallaci ya sa mutum sami imani da kuma addu'ar mala'iku da suke masa kullum to ku bar su ta wasan su wasan sallah ake masallacin manzon Allah ana harba mashi ana kaza ana ma ba ma irin na yara ba kuma yana ganyo a gidansa tace ina maza ni ma zan kalla ko kuma tsawon ta ba zai kai ba ko ya ba ta taimako take kallo kuma har zai zama ta daɗe amma ce mata kin gama ta ce ban gama kallon eh sai mata so wata ta zo ta gagga manzon Allah ya ka san a cikin kawai sauran kishiyoyin ta ko ta ga ta dan aini eh ce a gumfa manzon Allah fa ba a wasa da ni na na Aisha kenan Siddiqa binti Siddiq to ta sai ke ce mata lamma zakatin na tana zaune ta tuna wutar jahannama na na Aisha fa matar manzon Allah fa aka ce ma a wani hadisi manzalla ya shigo gida ne suna dan hira da ita sai kaman yana kishin gide to ba dauko fulo ba haka mata da miji ana shirar soyayya tashi dauko fulo ma an bata lokaci ko an bata rogare ko sai ta ce sa kansa akan cinye ta kwanta shine kaman fulan suna shigar haka sai bata dauke shi ita kuma ta fara tunanin lahira to yanzu ga shi mu matan manzan Allah ne kuma lahiran nan ga wutar jahannama ga wane ne ga ita ta fara tunan waɗannan bala'in jahannama da sauransu kawai sai da ta fara hawaye bata an kada ba hawayen sai ya faɗo ya taɓa fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya farka sai ya kalli tana kuka me ya faru Aisha me ya same ki ko ta tambaye shi tace tace ko ina me fa bakar sai kuka sai ce ma yubikiki me yasa ki kuka qalat ta ce ya manzon Allah zakartun nara na tuno wuta ne fa bakatu sai ne kuka ya manzon Allah saboda bala'in da ke cikin jahannama Allah ka tsare mu hal tadhkuruna ahalikum yawmal qiyamah yanzu ya manzon Allah za ku tuno iyalinku kuwa ran tashin kiyama ka duba fa kaifin hankalin na Aisha ta ce ya manzon Allah mu matanka iyalanka ran tashin kiyama za ka tuno da mu kar mu shiga cikin waccan azabar saboda haka ya koyar da su ko ba ka bane sai wani kuma ya zo ce maka ka zo ka bi shi shi kadai zai kasa ka aljanna manzan Allah kuma cewa yarsa da matarsa ki bi Allah ki bi ni ki samu aljanna shi kuma cewa ka zo ka bi shi zo ne baki kiran da shi kawai zindiki wai ka bi zaka shiga aljanna wai duk wanda yake son shi da wanda ya taba ganin shi dan aljanna ne saboda abacin amanar al'umma kuma wai mutane saboda jikinci kuma suka yadda ga manzan Allah na ga babbar wacce ke kauna a duniya ta ce ya manzan Allah za ku tuno mu iyalan kurin tashin kiyama shi ne abu ne ka tada mata hankali ta yanzu burinta a samu aljanna zama tare da manzan Allah ya daka zauna a duniya a zauna ma a lahira faƙalar sai ya ce amma fi salatata mawaɗinin fala ya zukuru ahadin ahada ya zo ya gyara zama ita to tunda kin yi tambaya dole a bada amsa a gurare guda uku a tashin kiyama ba wani mutum da yake tuno wani kowa ta kansa yake a wannan ganin guda uku kaga shi ne ake cewa tauna tsakuwa dan a bawa aya tsoro na fata kuna ganewa yace amma gurare guda uku babu wani mutum da yake tuno wani abokinsa ko wani munashi yace indal mizan yayin da za a kawo mizani da za a yi au na aikinka da karan kanka da sauransu ko ya ce hatta yi ulama a ya kiffa mizani ko a westwood in aka kawo mizani za a auna aikinka za a auna karan kanka to a lokacin ba mai tuna kowa har sai kai maka ga kai mizaninka na alkhairi zai yi nauyi ne fa amma man ko taqulat mawazinahu fa huwa fi ishatin radiya ko to kana tunanin kai za ka samu wannan nauyi a mizaninka ko ko ba za ka samu nauyi ba ne to a wani lokacin ba mai tuna kowa a duniya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce am na ne mizanuhu am yaskul zai yi nauyi ko kuma ba zai nauyi ba wa inda ta ɗayyar suhufi yayin jeho takardu da za a jeho da su a takardun kyama ba don kamata ke hannunsa ba na fata an gane sako su kawai ake daga sama amma kuma kowa nashi ne zai same shi na wani ba zai samu wani ba sannan in kuma ya same ka bisa umarnin Allah idan kai mutum kike zai zo maka a hannun dama sai ka karbi kayanka ka rike da hannun dama in mutumin banza ne sai karba da hannun hagu Allah kiyaye mu in kuma babban fadiri ne ma sai a masa min wara da zahari ta bayan bayansa Allah ka tsare imanin ya to a lokacin saukar waɗanda takardun ma ba mai tuna kowa har sai ya ga ya karɓi nashi da hannun dama shine zai yi murna ya ji daɗi fa ya ƙulu ha umuqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa wa fi ishatin rabiya fi jannatin aliya kaga wannan shine mutumin kirki kenan ba maganar wawa kiyama ana wawa ne to wawa ba hai Najeriya ba dama ai najeriya ne saboda babu tsari akwai zalunci shine ake shine fa fa ana gudun zalunci ne fa dan garka tsaya sanga sanya kwashe naka ba ba bane amma inda kana da yakini za a zaka zo masallacin nan wani ya shigo ka kana da yakini zai raba wa mutanen masallacin nan wani abu kuma kowa ya zauna za a bashi dan me zaka tashi kai wani kuɗa eh ta amma an riga an kawo wani a bakin kofa zai buge hannunsa ya dauki guda 20 kuma ya fita a guje kage har ba ya sa mutum hadara cikin masifa ke to shine shirin ai Allah ka gyara mutanen Najeriya sun banda Najeriya ga a shiga jirgi zuwa aikin haji ana kokuwa ka biya an baka boarding pass bidar ya baka mota bane ai akwai boarding pass da ake badawa shine alamun kana da kujera a jirgi ta ma dole sai an yi kokuwa kuma wallahi gaskiya su yi sun yi kokuwa suna da gaskiya yawwa wata ran mun taba shiga jirgi mun zauna aka zo aka ce wai mutum daya bai samu sid ba a jirgin saboda abu zalunci saboda an saka wani a madadin sa wani ya san tafi aka bashi na boarding pass aka ce zauna a ta kujera ba boarding pass a hannunsa shi aka zo aka rika yawo wa kowa fa da boarding pass ɗinsa ka duba zalunci ajin din masu kan mutum a jirgi din yaran jirgi din sauransu wallahi al'azum haka akai a ƙarshe ka zo ka tada wani mutumin ƙauye riga ma kusan guda goma ya sa a jikinsa saboda an ce kayan sa yawa na sikirini aka ce na zaka babu ta tauka zaka fita a lokacin aka dai ta abubuwa da kuma dai daga bari aka sanya aka yi aka taho to haka kenan in ka ga wannan abun gobe dan an baka da zaka da cewa kana da sit ba za ka yadda ba dole ka taho da gudu ka samu gudu ka zauna dan na za ce wani bai samu guba kuma kai a fidda kai Allah gyara mutanen Najeriya Allah ya jikan Malam Ja'far yace ƴan Najeriya fa abin da suke bukata shine a samu wani tsari da za a gyara musu tunanin su su gane su mutane ne ma tukunna a fara mutukun a fara maganar me za su yi na mutane na mutane kuma gaskiya ne shine abin da shugaban Muhammadu Buhari lokacin da yake soja yace rawa against indiscipline zaki da rashin da'a kuma gaskiya ne kun babu shi wallahi har abada ba za a taba gane ma inda ka sa gaba ba Allah ka tsare imanin sai mu zalake ce mata a lokacin saukar takardu da za a saukar da su ba mai tuna kowa hatta ya alama aina ya kauke kitabuhu fi yaminihi aw fi shimalihi aw min wara'i zahrihi mutum ba zai samu nutsuwa ya tuna dan uwansa ba har sai ya ga littafinsa a ina ya fada masa a hannun dama ne alhamdulillah a hannun hagu ne to an shiga bala'i balle kuma ta bayan baya kaga wannan gurin ba mai tuna wani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inda sirai haka dan yayin hawan sirai ma ba wanda yake tuna kowa kowa ta kansa yake a lokaci inji manzon Allah ba za ka tuna wani kowanka ba mata ba ruwanka da kowa sai ka haye tukunna dan bala'i ne wanda baka taba ganin irinsa ba Allah ka tsare imanin yace iza wudiya bana zaharai jahannama hatta ya juza in an shimfida shi akan saman wutar jahannama to ba mai tuna kowa har sai in ya wuce tukune tuna ina wani lokacin ya samu rutsuwa kenan ko to haga wannan fa maganar manzon Allah ce yake giya kuma wa wace fi kauna a duniya to ya za a yi wani ya zo haka kawai ya ce ma wai in ka bi tafiyarsa bai fita ma ta manzon Allah ba fa kan su haka suke faɗa ba zai ce maka wai shi za ka bi in ka bi tafiyarsa dan tashin kiyama zai kawo ta rigarsa mai aljihu dubu saba'in ya ɗauka ɗaukan ku dubu saba'in a kona aljihu yana zuwa da ku aljanna ga manzan Allah yana ga matarsa cewa waɗannan guraren ba ruwan kowa da kowa kuma dama su ne bala'in kiyamar ma idan ka samu mizanin ka yayi nauyi an baka takarda da hannun dama ka haye siradi ayan gama kuma ya tafi aljanna to shi kuma ta dukkan ai wannan abun zai su mogar mutanen ki zuwa kaga wannan ƙarshen lena mutane hankali ke wallahi al'azim amma idan baka kan sunna duk wani abu da ka sani sai ya burge ka in baka kan sunna za a gaya ma tatsuniya ma kai imani da ita saboda baka da ilimi baka da hankali sunna ce kaɗai asalin hankali duk abin da ba suna ba wallahi barna ce kuma dabbanci ne kuma wallahi hauka ne na fata an gane an baka ba ga mutum mai shekara 60 yana gudu akan kwalta yana tsalle wai sai manzon Allah wanda irin dabbanci ne wannan towa duk duniya har arna sun yadda sai manzon Allah wallahi wa yake ma inkari sai manzon Allah sai me da kake ta gudu kana tsalle ko da ke ayi hakuri hakin kwaya ne Allah ya kiyaye mai hankali zai wani abin ne manzon Allah abun wasa ne in haka ne addini shi da tafi yakin badar sai da yakin uhudu zai da yakin kandak da aka yi duk ba mun karanta ba ya je faɗa aifa wa'azi fa aka masa rotsi aka mar cin zarafin da bai kamata ba ko ba ka bane inda wannan ne addini mai dai kashma bayan zaman sai mata a ta kada ganguna kai wani ganga ma to ka iya bakin mutum wani fasaha ma kake da shi amma saboda alɗaina mutane ana cin amanar su suna san Allah da manzan Allah amma wani shugaba batacce sai batar da su wallahi ya ci amanar su to kuma sai da abu baki cikin shine ran tashin kiyama cewa da za su yi sun bi shugaba wani ba zai kwatar sabon Allah ba shi yasa ubangiji ke ta ba mu labari a Qur'ani wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakastu ma rasulus sabila yace je ɗansa ce wa yo Allah sa ina ma ya ba hanyar manzan Allah ya ce ya wailata ya kai tansa laitani ina ma dai shi ko ba haka ba ne lam'atta kisfanin tilina ina ma bai riki wani a matsayin shugaba ko jagora ba to lokacin kuma ta kure masa ba zai masa amfani ba a wata aya Allah ba da labari masu bin shugabanni batattu din limaman bid'a limaman batar da mutane sai su kuka an ga wutar jahannama ta tunkaro za a saka ta a ciki sai su ya rabbana ya ubangijinmu inna na ana sadatana mu fa a duniya mun bi manyan mutanenmu ne wa kubara ana da manyan malamai da manyan jagorori fa adalluna sabila ya Allah su muka bi suka bar da mu a hanyar manzon Allah to dai musu amfani sai har ma su musu inuwa rabbana atihim da'ifan min al'azab su wa'annan shugabannin Allah ka linka musu azaba wala anhum la'anan kabira ka tsine musu inuwa mai girma ko wala anhum la'anan kathira ra'an inuwa mai yawa ba bai musu amfani ba an riga an gama kisa wallahi kana rayi kaji irin karatun nan ana kira ka bi manzon Allah wallahi ka bar komai ka biyo gaggawa kaddare ya maka duk wanda ya mutu ba akan sunnar manzon Allah ba wallahi al'armi ya shiga bala'i duk wanda ya mutu ba akan sunnar manzon Allah ba kai ma ka ba kan abin naka suna kungiyar wani to ka shiga uku ka zo ka bi manzon Allah kadai a cikin komanka Allah ka samu dace Allah ka tsare imanin yace wa fi qawlihi haka nan fadin manzon Allah li kulli nabiyyun da'watun kowane annabi an bashi wata addu'a da zai yi guda daya da'a biha li ummatihi ya roƙa wa al'ummarsa wa inni ni kuma iktayartu da'awati shafatan li ummati sai nace ni addu'ar da zan yi ya Allah ka bani ceton al'ummata kudu manzon Allah ba duk sauran annabawan kowa yayi wa addu'o'insa abin nan addu'o'i daban-daban a duniya amma sai ya bari ya ce ai zaman duniya mai karewa ne ko ko akwai mai shakka da ya kare babu shakka to shi sai maka wani gata a lahira ka tafi lahira da matsaloli da matsaloli da kaza wuta za a shiga to sai roki Allah alfarma ce tan al'ummarsa kuma sai a ce an bashi in dai ka mutu akan sunnarsa amma aikin ka kuma da kai bai kai shiga aljanna ba amma dai baka yi bid'a ba baka shirka ba to sai manzo Allah maka alfarma ka shiga rigarsa ka wuce ma'ana ka shiga alfarmarsa na fata an gane to haga wannan shine karshen kauna da manzo Allah zai nuna maka to kuma kai ka ce baka bin sunnarsa kuma ana to ran lahira ya zai da kai shi kuma ba ruwa da kai shi ma ai ko ranka zai ce ai wallahi Allah ka tsare imanu yace wa fi qaulihi da faɗi maza da ke cewa ana sayidu wani da adamal kiyamaci wala fakara ni ne shugaban yan adam ran tashin kiyama duk ƴaƴan adam za ce ni ne shugaban son tashin kiyama wala fakara amma ba alfahari nake ba ma'ana ina gode wa ni'imar da Allah ya bani ne ba ya faɗa a sigar alfahari bane ba jiji da kai bane tare da cewa fa ya isa yi alfaharin ma amma saboda Allah ya hana alfahari shi baya yi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa awwalu man wa anhul aradu ni ne farkon wanda kasa za ta kece ya fito daga kabarinsa yawmul qiyamati dan tashin kiyama ya ce wala fakra ba alfahari nake ba wa ana awwalu shafi'in wa wal mushaffa'in ina farkon wanda zai nemi ceto a gun Allah kuma ni ne farkon wanda Allah zai ba ceto a duniya gabaki daya ba mun ta karanta hadisi dogo ba kowa a zo tashin kiyama ya a doki annaba mana sai su doki Allah a zo ayi hisabi kowa ce nafsi nafsi nafsi sai waye zai ce zai iya sai manzon Allah shi kadai sallallahu alaihi wasallama sai ce ana laha ana laha ana laha to haga shine awwal shafin wal mushaffi'in kiya mhm ina miki yace wa ana ko ina miki wala fakara waliwa'ul hamdi bi yadi yawm al-qiyamah tuta ta alamar wanda ya fi kowa gode wa Allah tana hannuna in ji manzan Allah duk wanda yake gode wa Allah a cikin bayansa to bai kai manzan Allah ba daga shi za a ba wa tutar godiya ya riƙe ma'ana ya fi kowa gode wa Allah a cikin bayan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala fakra ba da alfahari ba wa fi qaulihi da fadinsa man sa'ala aljanna salasa marratin qalat aljanna allahumma dkhilhu aljanna wanda ke cewa duk wanda ya roki Allah sau uku Allah ka bani aljanna Allah ka bani aljanna Allah ka bani aljanna ko wannan magana da ne yanzu to manzon Allah ya ce aljanna ma ta ce ya Allah ka sa bella aljanna kuma ku ya jabara haka addinin yanzu ya yi duk wanda ya roƙi Allah aljanna sau uku ya Allah ka bani aljanna Allah ka saka na aljanna kuma ku faɗa da ku ka saka ko ba ku so da ku a ko ku faɗa mana ya Allah ka saka ma aljannatu shikenan ku ya Allah ka saka ma aljanna firdausi Allah ka saka ma aljanna firdausi Allah ka saka ma aljanna firdausi to yanzu wannan maganar mun yi imani manzalar ce azan ta yi magana ta ce ya Allah ka saka sadar firdaus insha Allah manzan Allah kenan shi zai gaya maka hanyar tsira to in baka bi shi ba kai asara ai ai ka daga ban Allah ka ji kunya wallahi duk wani hanyar tsira ba sai da ya kawo maka yanzu wannan addu'ar akwai wahala ci to in ka san aljanna ka rike ta kullun ka rinka yi shikenan magana ta kare wani ya ce zai wayo ko to wallahi idan baka bin sunna sai Allah ya mantar da ka ba za ka yi addu'a kullun ba wallahi ba za ka iya ba sai kai kana baka faɗa ba inda baka bin sunna wallahi ba za ka iya ba ka gwada ka gani ai ba ayi wa Allah wayo ai wa mun tajara minan nari duk wanda ya nemi tsara daga wuta salasa marratin sau uku qalatin nar allahumma adirhu minan nari duk wanda yace ya Allah ka tsare mu daga shiga jahannama ya Allah ka tsare mu daga shiga wutar jahannama ya Allah ka tsare mu daga gata wajen jahannama to sai wuta ta ce ya Allah tunda baya son baya so na ka hana shi shiga guri na to har Allah ya da magana ta kare ba ma san ki ba ma san ki ba ma san ki har abada ko kuna so ne ku a ni wallahi ba na san ta ni so ne kirda shi kama ko kallon ta zubkar ne kuma wallahi ne shiga aljanna wallahi ba zan tanu namun wuta ba wallahi ba zan nuna wallahi ba na bukaci wayan kalla wallahi ba ruwa da su wallahi ba ruwa na da su wallahi kawai ni aljanna aljanna aljanna kala eh kawai yace abu na na uku ko mu karasa wani sai mu tsaya nan ba yace al imanul malayina imanin miliyoyin mutane min al'ambiya'i na daga annabawa wal mursalina da manzanni wal hukama da masu ilimi wal ulama da malamai was salihin da salihan bayi min ibadillahi ko daga cin bayin Allah bil yawmil akhir duk sun yi mata kiyama wa bi kulli ma warada fihi da dukkan abin da ya zo na labarin tashin kiyama wa tasdiquhum aljazimu bihi kuma duk sun yadda da cewa kiyama gaske ce za ta zo za a yi duk abin da manzon Allah faɗa kuma sai an yi Allah ubangiji ka ba mu aljanna Allah ka tare mu daga wuta Allah kuma ka shada mu ruwa mai albarka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to ai tambayar mu
yana yawai wasuwasi akan wannan kamar akan Allah to shi ne amma idan yayi wasuwasi ne yana ko koya hujja ta bangaren hannun shi na'am wai to akwai ba wani addu'a da za a ba tara masa akwai addu'a mana sai dage da yawan fadin la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi wannan shine zai samu sannan kuma ya daina yin tunani irin wannan daga yaji ya auzu da ya saba din yayi daga yaji amma ya dage da yawan maimaita kalmar shahada Allah da raba shi da shi insha Allah Allah ka tare imanin shi kenan ko shi kenan